الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake babu daman zama a wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi na bulogul mara muna cikin kitabu babu salatu tatawu'i babin da zai mana bayanin sallar nafila wa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi manzo Allah bai kasance ba yana karawa a cikin watan ramadana ko kuma cikin watan da ba na ramadana ba akan sallolin shi na nafila ala ihda asharata raka'atan akan raka'a goma sha ɗaya ko kenan cikin ramadana ko ba cikin ramadana ba sallolin shi na nafila ba ya wuce raka'a goma sha sha ɗaya musalli arba'an zai salla raka'a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kakka tambaye kyautinsu da kuma tsawonsu ma'ana yanayinsu da kyau kuma ya tsawaita su mai salli arba'an sannan kuma ya yi salla raka a hudu fala ta sa'al an husnihinna kakka tambaye kyawansu wa tsulihinna da kuma tsawonsu an samu raka a nokin sun mai salli talatan sannan sai ya yi raka a uku in an haɗa sun zama nawa kenan sha ɗaya faƙultu sai na ce ya rasulallah yallah alisalli ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama a tanamu ƙabla an yi an tutira shin kana yin barci ne kahin ka yi wutiri ƙala sai ya ce ya aishatu ya ke aisha inna ainayya tanamani lalle idanuna biyu suna bacci wala ya namu kalbi zuciyata ba ta bacci mutabakun alayhi bukhari da muslim yanan mutumin da ya san yana iya tashi da dare ya yi wani abu na nafila kenan yana iya ya kwana kafin ya yi wuta ko wanda yake ji tsoron da kuma sai ya yi shafarkon dare wa fi riwayatin lahuma a wata ruwaya ta bukhari da muslim an ha hayyo daga aisha kana yusalli min al-layli ashara raka'atin ya kasance yana yin sallar dare raka'a goma wa yutiru bi sajadatin sai yayi wutiri da raka'a daya sajada an raka'a da goma ga daya nawa kenan 11 wa yarka'u raka'atay al-fajr sai yayi raka'atayn al-fajr fa tilka thalatha asharata raka'atan sun zama raka'a goma sha uku hada wutiri hada raka'atay al-fajr ko kenan nan in mun duba aisha tana siffanta mana sallar manza Allah a cikin ta dare cikin ramadana ko ba cikin ramadana ba baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya zai raka'a hudu zahiri na nuna kenan haɗe tare yake yin su eh yana yin su tare wannan shine zahirin hadisin ya kyautata su ya tsawaita karatu da ruku'i da sujuda sannan ya yi wasu hudu kwatankwacinsu sannan ya yi uku ko? ba ta siffanta su ba da abin da ta siffanta sallar da yake ta gabaci wannan hadisin ma'ana wannan raka'a goma sha ɗaya kenan kenan in yi hudu hudu so biyu sai ya yi wuturi da raka uku ko shi ne malamai suka ce yana yi wa zahiri na nuna kamar ya yi su haɗe tare kuma yana iya ɗaukan raka'a hudu ɗin nan daban-daban ma'ana ya yi raka'a biyu ya sallame ya yi wasu raka'a biyu ya sallame wannan shine zai daidai da hadisin da ya ce salatun laili masna ko sallar dare raka'a biyu biyu ne ake ana sallame kenan hadisi yana iya ɗaukan ya yi su haɗe ko kuma a raka'a biyu biyu yake yana sallamewa sannan akwai hadisin da yake ƙarfafa wa'annan hadisi wa'anda suke nuna cewa yana rarrabawa a sallar shi ta dare cewa raka'a biyu ne ta yi ita Aisha ta ambaci raka'a hudu ne a dunkule sannan ta ambaci wasu hudu a dunkule ko saboda kenan baya zama bayan ya sallame da raka'a biyu na farko a kawai sai ya tashi kuma yi wasu biyu shi yasa ta sai ta ashe ta ce arba'an an rawaito daga ita Aisha game da sallar manzo Allah siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gwargwadonta akwai ruwayoyi daban-daban akwai ruwayar sahih bukhari da muslim cewa yana yin sallar dare raka'a goma yayi wuturi da raka'a daya sannan yayi raka'atayn al-fajr su za su baki raka'a goma sha uku har yau ya zo daga Aisha a cikin sahih bukhari tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar dare raka'a goma sha uku ko sai ya yi wuturi daga wannan da raka'a biyar ba tare da ya zauna a cikin wani abu daga cikinsu ba sai su. ya zo hanyar gare ta cewa yana wuturi da raka'a bakwai ko raka'a tara ya zo daga aisha a cikin sahih bukhari cewa ya kasance yana yin sallah raka'a goma yana yin raka'a goma sha uku sannan sai ya yi sallah idan ya ji mai kiran sallah ya yi assalatu khairun minan naumi sai ya raka a biyu masu sauƙi suna raka a tayyil fajiri sannan akwai wasu ruwayoyin da suka zo daga gare ta waɗanda aka ce suna da suna da ɗan magana a kai wajen malaman hadisi sannan hadisin ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a biyu sannan ya raka'a biyu sannan ya raka'a biyu sannan ya raka'a biyu nawa kenan eh nawa yayi raka'a biyu sannan yayi biyu sannan yayi biyu sannan yayi biyu sannan yayi wutiri eh da ya wuturi da raka'a nawa uku sannan ya kishin kiɗa sai da mai kiran sallah ya zo ya ce mishi lokacin sallah ya yi sai ya tashi ya rakowai guda biyu sannan ya huta sallah asuba duka kenan wannan duka yana nau'o'in na sallah kenan an haɗa kenan dai a takaice dai sallolin shi na fila bai huce raka'a goma sha ɗaya in an gama da raka'atin fajr sai su fara sha nawa sha uku na? a ba ɗaya bane da na da na ku ashara raka'ati yana yin raka'a goma sha raka'a goma wa yutiru bi sajada sai ya yi wutiri da raka'a daya sajada anan raka'a ce mm kenan sun ba da sha ɗaya kenan wa yarka'u raka'atay al-fajr sai ya yi raka'atay al-fajr raka'a biyu fatilka talata asharata raka'a sun zama raka'a goma sha uku kenan وأنا عائشة رضي الله عنها رجع عائشة رضي الله تثبت أغريت قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يصلي من الليل ينعين صلى الدري talata asharata raka'atan raka'a goma sha uku yutiru min zalika yana yin wuturi ne daga raka'an nan goma sha uku bi hamsin da raka'a biyar cikin sha uku aka hudda biyar nawa za su rage Hmm? yawa yanan baya raka'a takwas sai ya tashi ya raka'a biyar gaba ɗaya eh la yajlisu fi shay'in baya zama a cikin wani abu illa fi akhiriha sai ƙarshen su dama hadisi ya tabbata wanda yake son ya wuturi da raka'a ɗaya yayi na son yayi da raka'a uku yayi na son yayi da raka'a biyar yayi ko kenan inda raka'a biyar ne zaki kenan baki zama sai ƙarshe sai ki raka'a biyar gaba ɗaya mutabakun alaihi bukhari da musulun suka fitar da wannan hadisi wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyin ummuna aisha a cikin suffar sallah annabi sallallahu alaihi sallama ta dare yana sallah raka'a goma sha uku ya yi wuturi da raka'a biyar wanda zai zo da su ba tare da ya zauna ba sai a cikin sai a ƙarshe in yi takwas sai ya tashi ya raka a biyar gaba ɗaya yana aka haɗa sun ba da goma sha nawa sha uku ga takwas ga biyar sha uku kenan yana in mutum zai wuturi da raka a biyar bai zauna sai ƙarshe raka a biyar zai gaba ɗaya sai ƙarshe ya zauna zama guda haka in raka a uku za ki wuturi da ita ba ki zama sai ki raka a ukun gaba ɗaya nan babu arka talfai wannan ke sannan mai ake ce aikata abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ta huskar umum gamewa abin da ya yi shine aiki da dukkan waɗannan ruwayoyin da suka tabbata yanin duka ruwayen da suka tabbata mutum ya aikata su ko yanin mutum na iya raka a goma sha ɗaya na iya sha uku wannan ita ce hanyar malaman fiƙo da malaman hadisi suna aiki da dukkan abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ibadodi da azkarori saboda me su samu aiki da sunna gaba ɗaya dan kuma a samu cikakken koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an fahimta abin da ya tabbata a kan wata huska wadda ba ta umum ba ba ta gamewa ba abin da yana iya ɗaukan khususiyya ma'ana ya keɓanci manzo Allah shi kaɗai musamman ma idan aka samu wasu dalilai ingatattu waɗanda sun ci karo da shi kamar faɗarsa da yake cewa salatun laili masna masna ko sallar dare bibi bibi ne wannan hukunci ne am wanda ya game ko wanda ana iya ba da amsawa wanda ya tambaya game da sallar dare a ce mai raka a bibibi ne kene inda mutum zai takarta a ka abin da ya tabbata daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan hukuncin wanda yake a ko yayi sannan akwai abin da yake khas wanda yake kibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kenan shi wanda ya tambaye sallar dare zaka a nawa nawa sai a ce mishi bibi ne tunda wannan hukunci ne am ina fata an fahimta ya raka abi ya sallame shi yasa malaman jamhur suke cewa sallar tarawih ba a iyakance ta da wani adadi ina fata an fahimta ba a iyakance ta da wani adadi eh wannan ke eh eh to ka gani eh saboda hukunci ne wanda ya ce wancan abin nan mana ala zairu wajihil umum wa shumul wanda yana iya ɗaukan abin nan sisiya sannan wutiri inda raka'a biyar mutum zai yi abin da ya yi ya kasance sallama ɗaya ce baya zama a cikin wani abu na rako'in sai ƙarshe sai ya yi tahiya ya sallame a lokacin wuturin sai ya ɗauki ma'ana waɗannan rakoyin guda biyar gabaɗaya sai su ɗauki huku- sunan wutiri tunda rakoyin duka an sada su da juna ne wannan ke shi yasa wani malami yake cewa in aka yi jumillan waɗannan hadisan na wutiri ingatattu waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama mutum zai ga zai ji cewa eh, al'amari a cikin adado- adadin eh, rako'in wutiri shine tara o wutiri yana shiga a cikin sallar dare kenan ba laifi akan wanda ya yi sallar wutiri raka'a biyar bai zauna ba sai ƙarshensu haka ba laifi akan wanda ya yi sallar wutiri raka'a bakwai bai zamna ba sai a cikin raka'a ta bakwai haka wanda ya yi sallar wutiri raka'a tara bai zauna ba sai a cikin raka'a ta tara haka wanda ya yi sallar wutiri raka'a uku ya sallame akan ko akan mai aikace kan raka'a ta biyu raka'o'in nan biyu shine ya sanya tahiya da sallama a raka'a ta uku kenan wannan duka mutum na da damar yin haka ina fata an fahimta kenan inda raka'a tara ne zaki kenan raka'a ta ƙarshe ba ki zama sai a raka'a ta ƙarshe haka bakwai haka biyar haka uku ya zo a cikin sahih muslim aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sarrar dare raka'a goma sha ɗaya yana yin wutiri da raka'a ɗaya a wani lafazi yana sallamewa tsakanin dukkan rako'i guda biyu sai wutiri da raka'a ɗaya duka wannan ya tabbata kenan kowanne mutum ya yayi wani aisha radiyallahu anha daga aisha da Allah ta tabbata a gare ta kala tace min kullin laili kowane dare kada autara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallama zai wuturi fantaha wutruhu ila sahari wuturin shi yana kaiwa zuwa mai wayewar gari kenan daga yin wuturin shi kawai sai kyotowa alfijir ko mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi yana ya gabata cewa lokacin wuturi yana shiga ne idan aka yi sallar isha'i aka zai ci gaba har zuwa hutawa alfijiri na biyu kowane lokaci ne mai sallah ya yi wuturi daga cikin wannan lokutan ya halitta a cikin wannan hadisi akwai dalilin cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wuturi farkon dare ya yi wuturi a rabin dare ya yi wuturi a daren amana a ƙarshen dare ina fata an fahimta duka ya tabbata ya zo a cikin musnad na imam ahmad hadisin abu mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wuturi farkon dare da tsakiyar dare da kuma mai ƙarshen dare utuba ko kuma utaiba bin amr yake cewa dan wannan ya zamanto abu ne wanda yake yalwatacce a ciki ga musulmi yanan kowanne mutum ya yi riko da shi yayi farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare sannan kuma a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa akan jinkirta wuturi har zuwa ƙarshen dare saboda mutum ya yi yarda da ransa wajen mai ake cewa wajen faɗaka saboda wannan shine ƙarshen al'amuran aikin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wanda yake kenan idan muka duba za mu ga na farko daga cikin fa'idodin da za a samu cewa wuturi ba a shar'anta yin shi jama'a ba sai dai in ya kasance bayan wuturi eh bayan tarawih amma in ba bayan tarawihi ba ne kenan wuturi ba a shar'anta yin shi jam'i ba sai dai bayan tarawihi shekul islam yake cewa wuturi shi ne mafifici akan dukkan sallolin nafila na dana da haka mafificiyar sallah bayan sallolin farilla ita ce sallar dare sannan kuma mafi ƙarfin sallah bayan wuturi shine raka'atayn al-fajr malamai sun haɗu akan cewa lokacin wuturi baya shiga sai bayan sallar isha'i kuma ya halitta ana iya yin shi kafin sunnar da ake sallar nafila da ake yi ta bayan sallar isha'i ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يدعى الله تتبت أغرير شي عبد الله دكما عمرو بن العاص قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مني يا عبد الله يا كي عبد الله لا تكن مثل فلان كك من توك من واني kana ya minan laili ya kasance yana tsayuwar dare a taraka ƙiyamar laili sai ya bar tsayuwar dare muddabawun alayhi bukhari da musulun wannan wanan na aka ce ba a san waye shi ba amma zahiri cewa idan ɓoye wani ya zo daga ɗaya daga cikin marawaita saboda a tuha masa asiri kenan nan aka ce manuha shine ana kore abdullahi game da rabkana ana kwaɗaitar da shi tsayuwar dare shi yasa ya ce latakun misla fulan bai hudu kowa ne ne wannan hadisin na nuna mana falalar tsayuwar dare cewa baya kamata a bari saboda abinda a cikinsu na falala wadda take mai girma sallar dare ita ce mafificiyar sallar rana saboda abin da a ciki na sirri lokacin da za ka tashi kai sallah ba mai ganinka mallantana riya ta shigo idan kaga mutum ya nisanci riya don kuma abin da ke cikinta na kyakkyawan ganawa tare da Allah da kuma halartarwa zuciya don lokacin babu wani abin da yake shagaltar da mutum na tunanin duniya saboda abin da ke cikin kuma tsayuwar dare na mutum ya zaɓi yi wa Allah ɗa'a a kan hutu da shinhuɗa da kuma bacci don kuma abin da ya zo a cikin falalar sallah dare na ayoyi masu girma da hadisai masu girma waɗanda ba a ɓoye suke ba a hili suke sallar dare ko safari ne a cikin sharhi manzunat al'adab ya ce matsalabin tashahudi wa mawara da fifadilihi ya ce sallar dare ta hajjud baya kasancewa sai ba mutum ya ɗan rumtsa ya yi bacci sai ya tashi ko? saboda in aka ce an nashi'a ba ya kasancewa sai bayan mutum ya yi barci shi yasa Allah ce wa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda au da haka wanda Allah ba shi iko ya tashi ya rika ganawa gwargwadon iko ba akwai falala a ciki Allah ba mu iko wa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace autiru ya ahlal qur'an ya kuma abuta alƙur'ani ku yi wutiri fa inna allaha witrun yuhibbul witra saboda Allah shi ɗaya ne kuma yana son wutiri rawahul khamsatu marwayata biyar suka rawaito shi wa sahahu ibn khuzaima ya inganta shi wannan hadisin na son a cikin wannan hadisi ana son yin ana son wutiri da kuma zawwa da wutiri da rashin sakaci game da shi saboda yana daga cikin salloli masu ƙarfi sannan an ladabtar da musulmi gaba ɗaya da cewa su rika yin wutiri sai dai ma'ana yin wutiri na da ƙarfi akan mahaddata alƙur'ani da masu ilimi fiye da waɗanda suke ba su ba sallar wutiri abin so ne abin ne wanda yake abin ƙauna a wajen Allah ita ce mafificiyan salloli bayan salloli na farilla tabbatar da siffar ƙauna da so ga Allah tabbatacciyan so ma'ana Allah yana so ma'ana daga cikin sufofin Allah akwai ƙauna da so wannan sufofi ne na Allah amma yaya Allah yake so wannan ba wanda ya san wannan soyayyar Allah ya take ba wanda ya san wannan wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi shi abdullahi da umar din annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah yace ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya sallar ku ta ƙarshe ta dare ta zamanto witri bayan kun gama sallolin da za ku yi na dare kenan sallah ta ƙarshe ta zamanto wutiri kenan sai ku kulle sallolin naku da wutiri mutabakun alayhi bukhari da muslim wannan ragwancin namu shi ke sanya kullum muna cikin damuwa duk mutumin da zai rika tashi cikin dare yana ɗan tsayawa yana ganawa da Allah to za ka ga al'amurra za su zamanto damuwa za ta rage matsaloli kuma zai samu maganin su da izinin Allah وعن طلق بن علي رضي الله عنه daga طلق dan Ali yadda Allah ta kamata a gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ko naji manzo Allah na cewa la wutrani fi lailatin ba wutri biyu a cikin dare daya ba a wuturi biyu a cikin dare ɗaya in mutum ya yi wuturi farkon dare to ba zai yi shi ƙarshen dare ba shi yasa aka ce duk wanda yake tsammani yana iya tashi ƙarshen dare to ya jinkirta wuturin shi a har ƙarshen dare amma ba a wuturi biyu a cikin dare ɗaya rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wasalasatu da marwaita uku wasahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi hadisi ne hasanun wani hadisi na nuni akan karhancin yin wutiri biyu a cikin dare ɗaya wanda ya yi wutiri sannan ya yi niyyar ya yi sallah bayan wutiri ya halitta amma ba zai sai kai wutirin ba saboda annabi sallallahu alaihi sallama bayan ya yi wutiri ya yi raka'a biyu su ne mai raka'atayn alfajiri ko saboda raka'a biyu bayan wutiri waɗannan ba su warware wutir ina fata an fahimta idan bayan mutum ya wutiri yana iya yin wasu nafiloli wanda yayi ni wanda yake da nihi yayi sallah tare da liman har sallar shi ta ƙare dan ya samu falala manzo Allah da yake cewa man qama ma al imami wanda ya tsayi tare da liman hatta ya sarifa har liman ya ƙare sallafa ka annama qama lailuhu kaman dai yayi tsayiyar dare sannan sai kuma yayi kwadayin ya samu falalan wuturi a ƙarshen dare to in liman ya sallame sallah sai ya tashi ya ƙaro raka'a ɗaya sai su mutu raka'a ne ina fata an fahimta misali a ce kaman sallar tarawih ko akwai waɗanda suna haɗa hadda wutiri ko kuma tana son ta samu falalan yin wutiri ƙarshen dare to in aka yi raka a liman ya yi raka a ya yi wutiri ko raka a uku ko sai ya sallami sai ki tashi ki karo raka a guda kin yi mi kenan eh kin shafa'i kenan yanzu ƙarshen daren sai ki wutiri ina fata an fahimta amma in kika bi liman aka sallame wutirin tare da ke kenan ba magana yin wutiri ƙarshen dare wannan shine abin da ake so a nuna mana وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال دق أبي بن كعب رضي الله تثبت أغريش يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يوتر yana yin witiri bi sabbi hisma rabbikal a'la da karanta sabbi hisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad ina in zai raka uku raka ta farko ya karanta suratul a'la ta biyu ya karanta suratul kafirun ta uku ya karanta suratul ikhlas rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa abu daud da abu dawuda wa nasa'i wa zada ya ƙara ya ce wala yusallimu illa fi akhirihinna baya sallama sai ƙarshen su ko wali abi dauda a ruwaya abi dauda wa turmizi da turmizi na hauhu ya zo da kwatankwacin wannan hadisin da ubay ibn ka'ab ya zo da shi an aisha daga aisha radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta wafihi a cikin wannan hadisin na aisha akwai kullu suratin fi raka'atin kowace sura yana karanta ta ne a raka'a daya wa fil akhirati a ta ƙarshe sai ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nas wannan shine ƙarin da wannan hadisi ya zo da shi Aisha wannan sune surorin da manzo Allah yake karantawa a wutiri anan ya mu dakata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh